da zancewa da take na hikima wadda take tana da wato amfani sannan kuma da ra'ayi wadda yake daidai sannan na daga cin amfanin zama da mutumin kirki shine zai ainihin wato sanar da kai Allah ya sanar da kai Allah mai tsarki da ɗaukaka sannan abu na shida amfanin zama da mutumin kirki zai yaye maka wasu aibobanka zai riga ƙoƙarin zaman da kake da shi ya riga nuna maka aibobanka sannan kuma ya shagaltar da kai wajen bibiyan aibin naka wato shagar da ta kai wajen ka bar bibiyan aiboban wasu sannan abu na bakwai na daga cin amfanin zama da mutumin kirki shine zai toshe maka wasu kafafe wadda suke wato baka da ikon wato aikata wayannan abubuwa dan zai kokari ya taimake ka wajen aikata su sannan abu na takwas wato kamar kila ko da iyayen ka ne sun sa ka wani aiki aikin ya kwarin ka mutumin kirki ba zai kyale ka ba na'am
zai taimaka maka kullum na'am ya shekh ko ko ba abin kun gane abin nan sanin in dai mutumin kirki ne ba za ka lokaci mai to mahaifi na ce in yi kaza ce a to je ka yi wanka in na hahu na ka'ido zai taimake ka na'am
abu na takwas shine mutumin kirki na daga cin amfanin zama da shi idan ka tunasar da shi Allah to zai ƙoƙarin aikata abin da yake zai samu lada saboda Allah da sannan abu na tara idan ka tsoratar da shi Allah to zai bar abubuwa da suke munana da kuma zalunci sannan abu na goma a amfanin zama da mutumin kirki zai kokari ya ga ya yi kokari wajen wato ilmantar da kai da kuma amfanar da kai ko kuma abin da zai amfane ka zai kokari ya ga ya sanar da kai abin da zai amfane ka a addinance da kuma rayuwa sannan abu na sha ɗaya na daga cin amfanin zama da mutumin kirki shine idan ka zama ka gafala to zai tunasar da kai ya kokari ya faɗakar da kai ka dawo ka bi Allah sannan kuma idan ka bar wani abin da yake ainihin wato ka yi wofintar da wani abin da yake ya kamata ka riga aikata shi to zai tsoratar da kai Allah wajen ka dawo daidai ka dawo ka daga abin da yake ka aikata abin da yake daidai sannan abu na sha biyu na daga cin amfanin zama da mutumin kirki a zai amsa maka tambaya idan ka tambaye shi na abin da ya shige maka duhu abin da ya shafi addini ko a rayuwa wani abu da ya shige maka duhu to idan ka tambaye shi to zai amsa maka abin da ka tambaye shi na'am ya sheikh sannan kuma yayin da ka zama baka tare da shi to zai ambace ka da abin da yake na alkhairi zai ambace ka da alkhairi sannan kuma zai tsare maka ainihin wato mutuncinka in kana tare da shi sannan abu na sha uku na daga cin amfanin zama da mutumin kirki yakan yafe maka zamiyan da ka samu idan kai wani abu kuskure mu'amalan ka tsakaninka da shi ne to yakan kokari ya kau da kai da gangane da kuskurenka wani yan sarar tsoka sai ce za su yanzu an zo fansa na'am sai a ce a sake zubar da jini kuma wani ce ba za mu yafe ba sai an je an zubar da jini Na'am.
Jahiliya ne. na'am na'am. sannan kuma yakan kokarin ya suturce aibinka na'am
sannan kuma idan ka yi wani ainihin wato a ijtihadi na wani alkhairi to zai taimake ka akan wannan ijtihadin naka shi ma sannan abu na sha hudu shine idan kai magana dangane da wani abin da yake mummuna wato ka fitar da wani zance da yake mummuna to zai kokari ya ainihin wato tsoratar da kai ya hana ka ci gaba da ambatan abin da yake mummuna ya shiga kuma tsakaninka da ainihin wato a wannan abu da yake mummuna abu na sha biyar shine mm, wato mutumin kwarai na daga cin amfanin zama da shi a koda yaushe zai riga tunatar da kai Allah idan ya ganka kuma akan kuskure zai tsoratar da kai ya kuma ce maka ka ji tsoron Allah ka kau da kai dangane da wannan abu da kake wanda yake mummuna kuma ka nemi gafaran Allah madaukakin sarki domin kai kana a bisa kuskure abu na sha shida na daga cin amfanin zama da mutumin kirki shine baya gajiya ba a gajiya da kusa zama da shi ba a gajiya da zama da mutumin kirki sannan kuma baya mancewa da kai idan kai nisa da shi ƙwarai da gaske a cikin wato a sarari kuma mene wato a fili sannan abu na ƙarshe shine mutumin kirki ne daga cin amfanin zama da shi yi kan ƙoƙarin ƙawata maka da'a ga Allah madaukakin sarki di da hanyar da zai bi ya ƙawata maka ya kwaɗetar da kai wajen bin Allah madaukakin sarki to zai bi wannan hanyar wajen ya kwaɗeta maka ya ƙawata maka bin Allah mai girma da buwaya to yana abubuwan da a takaice shine malam ya kawo su amfanin zama da mutumin kirki cikin amfanin zama da mutumin kirki shine idan ka mutu zai maka sallan janaza kuma zai maka addu'a na gaske a ciki sabanin a ce in ka mutu kawai za a je ne a samu 'yan sara suka ko 'yan wiwi in sun kai su dubu hamsin ƙila ma a cikinsu ka tamamman wanda ya iya addu'an sallan janaza babu kun fahimta sabanin yau a ce mutumin kirki ne mutanen kirki ne suka zo janazanka suna jin raɗaɗin mutuwanka a rai za su tsaya su yi maka sallan janaza tsakaninsu da Allah kila an fahimta shi yasa yanzu ni fata na shine in mutu cikin mutanen kirki saboda mutanen kirki su yi mun janaza wanda ke fatan ya mutu a tasha ko yan wiwi ko yan luwaɗi ko ɓarayi ko kidnappers su yi mishi sallah ko yan boko haram don Allah da yake fatan wannan ya daga hannu duk wanda yake fatan don Allah yan wiwi ko kidnappers ko yan iskan gari su tare shi su yi mishi sallan janaza ko su yi ma mahaifin shi ko mahaifiyarsa ko matarsa in ta rasu ko mijinki in ya rasu wanda ke fata ka don Allah ya dan daga nan in shi ko da bai daga sosai ba kadan haka anan babu shikenan to duk mun yi ittifaki cewa zama da mutanen kirki shine amsa kawai yawwa to wannan kenan an sani ba akwai wata abin da yake lokaci ya sosai wa alaikum assalam wa rahmatullah
na ce to idan mutum yana zaune kuma yana zaune da wani lokacin da muke zaune da
na da shi kirkiri zai yi abin da yake ba daidai ba kuma ba zai iya hana ni ba da hasan da waƙi da ya zuga ni ina alamta wannan mutumin da yake da wasu kirkiri ai ba mutumin kirki bane shine bayanin da aka yi yanzu duk wanda ba zai umarce ka da alkhairi ya hana ka akan mummuna ba to ba mutumin kirki bane duk wanda ka yaga in yaga kana banna ko wannan abin da ke da alaka da Allah ko da iyaye ko da malamai ko da makaranta ko ya hana ka wani abin nan in dai ba zai hana ka mummuna aiki ba sai dai ya zaga ka to wannan masharanci ne shedan ne tsakankanin ku da sha'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka nemi hanya mai kyau in ya ga kana aikin alkhairi zai ce da Allah wani sai ka tsaka na fila ka zo mu je da Allah ga yasan ana jiran mu nafila raka'a biyu zan yi bashi kawai a ta wannan shaydan ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk wanda zai hana alkhairi zai umuni da shari sunan shi shaydan da haka in ma kana jin baka san shaydan ba to ka kalli wannan abokin naka wanda ke maka irin wannan Allah ya sauka na'am maganar karshe ma na'am lokacin da mutum yake da wata damuwa hmm suna haɗuwa da shi suka zauna suka dan fara tattaunawa hmm shi ke sai wannan damuwar ta yayi kafin yau za su yi ta shawarwari na alkhairi za su yi ta shawarwari na alkhairi kan ta za ku ba kaira na magana kashe kamar kallon wani dan uwa ne haka ya tattara wannan ashir kawai din haka a cikin waƙe saboda yan uwa almajirai wanda zai dan yi saukin haddacewa da kuma saukin tunawa na to shine na kofo na ce barin ma yan uwa ishara da shi ga sha takaici haka baiti ne ba su wuce guda uku ba na yana cewa tazkiyatul linnafsi amrun sa'abu tauhidul qur'anul du'aul uswa tahliyatun tahliyatun man aghlaqa tadhakkurun lil mauti hadrul ujubi ma'rifatun nafsi takhayyar julasa fa hadhihi ashru fawaid nafi'a
gashi an yi abu ne shi kuma a can gefe ya je ya wake gashi an zo shi kuma ya zo ya rera to kaga cikin amfanin zama da mutanen kirki yawo Allah ya saka da alkhairi Ah, sai a dan rubuta mana shi a yan takarda haka saboda dumu hadice insha Allah jazakumullahu khairan mala abdullahi magana karshe afwan da Allah afwan ne na'am na'am Mm, na'am Mm. na'am
duk da wannan a cikin mu din za a ga wani ya ɗauki sana'an sai da irin totalin ko to shaye-shaye kenan fasawaye a ga wannan ba za a sashi cikin wanda suke sana'an da zai taimaki Eh, kun ji kun ji bayanin sa wani sai ya samu sana'a yana da sana'a din sana'a amma sana'an banza sana'an sai da kwaya ko wiwi ko totalin ko wane sunan shi irin wa'annan kayayyakin maya ai wannan shedan ne wannan shedan ne hukuncin shi da eh, hukuncin shi da garma wanda zai kashe ka zai kashe rayuwanka yafi sauki fiye da wanda zai bata maka kwakwalwa ya raba ka da Allah ya raba ka da al'umma wannan ba sana'a bace Allah ka shiryatar da mu sant yawa to sannan malam na taɓa haɗuwa da wasu kallon- kalolin mutane guda biyu na'am a nau'in sana'arsu Mm.
ɗaya cross na ga yana sayarwa irin abin wuya amma na cross eh kirista ko musulmi ne a kudancin ƙasar nan na gani ko dai plus irin na makarantar boko da plus da minus da abin nan la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cross inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya nuna mun ai sana'an da shi kawai saboda ya hada da irin Inna lillahi- su dan kuzi eh na fahimta na fahimta to a ƙarshe dai ne mishi nasiha ban sani ba ko ya bari ka san wannan baicin jahilcin da ke tare da shi da fa ya yarda baicin jahili ne to da ya yarda Allah ka shiryatar da mu ka san cikin mu wani takfir akwai aljihad yawa Allah ka shiryatar da mu malam Musa to yi magana da kuma na'am na ƙara ganin wani dattin shi kuma ba kula da ni ne wannan na'am
yana tura yana tura giya a amalanki sai na same shi na ce mishi haba baba ya taba plantin bi inda ma kai cikin shehu usman dan buju ne mhm.
amma kuma ka rinka tura giya wani giya sai ce min, wallahi dana a raina na ce a Mm.
yana ce mishi ya ce mu wallahi sana'ar da kawai iya ke sai na ce inda za ka bari Mhm.
ka nemi wata sana'ar allah zai taimake ka Mhm.
shi ma wala a ƙarshe ban sani ba ya bari ko bai bari ba ya ce ne zai duba
to ai wannan kaga ka kai da nisa ne yanzu ka gaya mu anguwan da babu masu sayar da giya dealers din wiwi din nan ai duk ɗan giya ne ka gane ai kun hararo abin da nisa ne ma yanzu wannan wajen kun ga yana turawa dealers din wiwi din nan yanzu ban jin akwai anguwan da ba mai sayar da wiwi mutum biyu uku hudu biyar duk sana'a ɗaya ce ai sharrin ya riga ya mamaye al'umma ne yanzu nan kai ka je kudu ne wani in ya sai da kudu shi kadai za ta cutar amma mu ga nan da ƴaƴanmu ne da jikokinmu ne suke sai da wiwin ga nan da shalashu da waye sunayensu ma ya fi ashirin fa kayayyakin maya na'am ba ya kuri jama'a mu abin nan na'am shi ne zai zama da mutanen kirki zai sa al'umma su shirye ka mutumin kirki yadda ganin ka mutane su faɗa alkhairi a kan su.
sant mutane su faɗa alkhairi ko mala'iku su rubuta kuma shine ah, lasisin makomanka a wurin Allah Allah ka sada mu da mutanen kirki Allah ka sada mu da dukkan alkhairi Allah ka tunkuɗe mana dukkan sharri Allah ka tsarkake rayukanmu da zukatanmu Allah ka azata mu da kyawawan ayyuka Allah ka nisanta mu da miyagun ayyuka wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk